اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم assalamu alaikum yawa musulmi yau alhamis takwas ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1436 wadda ya daidai da 25 a watan 6 miladiya shekara ta 2015 jiya mun shiga suratul mutaffifin ina jin mun kwana aya ta 24
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم الله يتشي يسقون من رهيق مختوم الرهيق هو الخمر لا شيء الجنة za a shayar da su wata irin giya maktum wadda take da ƙanshi ƙarshenta ƙanshi ne ba kaman duniya ba wadda ƙarshenta wari ne da bugarwa mata lahira ba haka take ba Allah ya ce khitamuhu misk abin da ake gauraya wannan ruwan giya da shi ƙanshinsa kamar turaren almisk yake abin da ake takhlitinsa ai makhlutun bil misk Allah ya ce cikin abin da aka faɗa ɗin nan na ni'iman aljanna da abubuwan da ke cikinta da jin daɗin da ke ciki to wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun waɗanda za su yi gasa to ga wurin gasa waɗanda za su yi competition to ga wurin competition rige-rige gasa tsere wajen neman me amma yanzu mutane a kan me suke gasa kan me suke rige-rige duniya amma don me muke rige-rige muke gasa akan abin da ko ka same shi zai kare ga abin da ba zai kare ba shine aljanna neman aljanna shi baya karewa amma na lahira a na duniya duk abin da ka samu zai kare in ma ka yi gasa da wani an ce kafi wani sai wani ya zo mai fika fi zalika falyatanafasul mutanafisun Allah ya sake cewa wa mizajuhu min tasnim wa mizajuhu min tasnim عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون
الله يساك تشيوا ومزاجه من تسنيم abin da ake gauraya wannan ruwan giya da shi shine tasnim tasnim ɗin nan malamai sun yi bayani cewa wani chemical ne wadda yake ɗaukan idanu kamar azurfa yana yalki wadda zai biya mutum sha'awa ya jawo hankalinsa don ya sha kamar nan abubuwan sha ne da aka ganin an yi zoɓo da ɗan sa masa kalo a ɗan sa masa zoɓo a sa masa playbo haɗe-haɗe dai gashi nan dai haɗe-haɗe dai wanda zai attracting ya ƙara masa ƙanshi ya ƙara masa kala to haka nan giyan aljanna take akwai flavor a ciki akwai kalo a ciki akwai kasunan dai sai sa ma lokacin da Ibn Abbas ya karanta wannan aya wa mizajuhu min tasnim sai ce kai kai dai mu saurari abin da ake gaya mana amma a cikin aljanna fiha ma la ainun ra'at eh wala wala ma la uzunun sami'at wala khatara ala qalbi ahadin minkum ce cikin aljanna akwai abin da ido bai gani ba kunne bai taɓa jin labarinsa ba baki bai taɓa ɗanɗana shi ba kai zuciya mutum ma bata taɓa tunaninsa ba yana nan aljanna an gane wannan ainan Allah ya ce akwai wani marmaro na ruwa ya shirabuhul muqarrabuna bayin Allah makusata na kwarai waliyai na gaskiya za su sha wannan ruwa ɗin Allah ka sanya mu a cikinsu innal ladhina ajramu Allah ya ce amma waɗanda suka yi mujurmanci suka yi kafurci kanu sun kasance a nan duniya min alladhina amanu yadhakun suna musu dariya suna yi mana dariya suna yi mana izgili suna mana ba'a suna mana shegantaka in baka ga ba maka dariya ba maka ba to baka cika mumini ba Allah inda ka cika mumini duk yadda kake duk wadatan ka sai wani ya maka ba ya maka dariya don sunna ce ta mujrimai aibanta mutanen kirki yi musu izgili yi musu shigantaka yi musu aiba ko da shiganka ko da tafiyanka ko da yanayinka ko da magananka sai sun samu abin kama da za su yi izgili shine Allah ya ce innal ladina ajramu lalle mujrimai criminals kanu sun kasance min alladhina amanu yadhaku suna musu dariya suna musu izgili tamam mu akwai radda zamu rama
wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza marru bihim yatagamazun lokacin da mu'minai za su wuce su waɗannan mujrimai a wurin zaman su amma su yawancin wurin zaman mujrimai a bakin titi ne a bakin hanya suna kallon masu wucewa duka ɗaya bayan ɗaya to lokacin da mu'minai suka zo wucewa su waɗannan mujrimai na bakin hanya ɗin ya ta gamazun sai haka ana nuna ana nuna mu da idanu da baki da hannu gamzu kenan ita gamazon Allah ya ce wa idan qalabu ila ahlihim qalabu lokacin da gama zaman su na majalisin su na bakin hanya na mujurmanci na yin izgili to sai a koma gida kuma ana jin dadi ana alfahari ana ana takama eh an aibanta wani yau an aibanta wani za a ji aibaci kenan da zunubi mujurmai hira ta yi daɗi an sa faifayin wannan an sa faifayin wannan wannan ya wuce an yi zaɓe ta za a koma gida da alfahari da jin daɗi ranar hira ta yi daɗi kenan ba su sani ba ina وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين أوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون idan suna zaune wannan a majalisin nasu suka hango mumine suna zuwa sai suka ce kagan su batattu ɗan gidan su Idrisu kagan su batattu ɗan dutsen tanshi batattu ya ga su gaba da su batattu za a tafi kenan ko ba ka suke yi ba wallahi ka ke mumine zamanin manzon Allah Allah ka ke mumine da Makka da Madina duk haka ake mumine aka hana su sakewa duk wani mujrimi kafiri zai zo ya wala a gari amma banda mumine in ya wuce an dinga yi da shi kenan ayi da baki ayi da ayi da hannu ayi da idanu ana baki na faɗa haka suke tai Allah ya ce to wa ma ursilu alaihim hafizin ai ba aiko su waɗannan mujrimai ɗin su rika kiyaye aikin muminai ba balle su rika ce musu batattu me ya shafe mu da ku ku yi mujriman ku mujrimancin ku mu mi sunnan mu ba shikenan ba ku yi naku mi namu ina ruwan ku da muto har kuna nunawa da baki da hannu a wannan ta'addanci ne da ƙarin laifi kan laifi kullum kuna cikin saban Allah kullum kuna cikin saba manzo Allah kuma sai kun sai kun kara da cin mutuncin mu'minai aikin ku kawai ku tsaya na saban Allah sai kai ku huta wallahi aikin su dan yawanci masu fada da addini na in kan lura zaka samu masu saban Allah ne in ma'aikacin gwamnati na ka samu babban barawo ne yana aiki wajen kuɗi yana satan kuɗi in kuma dan kasuwa ne ka samu babban mazinaci ne ko maciyin riba to da ya tsaya a wannan da ribansa da satin sama ta isa kawai ta kai shi wuta ba sai hada da zagin su Idrisu ba ba sai hada ba to amma dan ya kara wa kansa kaya sai ko sai ko kara laftawa eh liyamiluna menene liyamilu awzarum kamilatan yawmal qiyama eh Allah ya sawwaka Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizu ba tura su su kiyaye ayyukan mu'minai ba ba ruwanku da aikin mu ba ruwanku da aikin mu'minai Allah ce to ga ranar da zamu rama fal yawmal ladina amanu fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun ci gaba على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفر الكفار ما كانوا يفعلون
kaji ranar da mummene da su rama a nan a duniya ma da suke ai da sauki saukinsa shine izgilin da su mujrimai suke muminai a lokacin su muminai ba sa cikin halin kaka na kai ba sa cikin azaba ba sa cikin fitina a yanayinmu da mu da su duk ɗaya ne in yanayi yana cikin zafi suna cikin zafi muna cikin zafi in yanayi yana cikin sanyi suna cikin sanyi muna cikin sanyi haka ne in gari da zafi na talauci suna ciki muna ciki in akwai wadata suna ciki muna ciki ba ɗaya ba ne tsaye kaga izginin su anan mai sauki ne amma su kuma lokacin da damu rama to lokacin suna cikin wuta ne tsundum sai mu rika cewa la ga mujrimi ne la ga mujrimi ne la ga mujrimi ne suna cikin wutar tsundum ana musu azaba yau matu kwallabu wujuhu finnari ran da ake juya fiskokinsu a wuta an gane wannan to lokacin ne Allah yake cewa fal yawmal ladhina amanu min al kuffari yadhakun ranan ne mu'mina da su rama dariyar da aka yi musu a duniya da su kai wa kafirai dariya su ma an gane wannan rana wace rana kenan ranan tashin kiyama alal araiki muna kan gado gadon aljanna mai tudu muna hango su daga wuta su kuma suna ta jujjuya cikin azaba in muka juya muka sai mu kyalkyale da dariya wace ga Allah ya ce kai hal suwibal kufaru ma kanu yafal shin an an saka wa kafirai da abin da ko ba saka musu ba an saka wallahi an saka dan mutum ya fi jin haushin ka yi masa dariya ka yi masa gwalo a lokacin da yake cikin azaba indan baka misali kamar mutum yana tafiya akan titi kana son ka yi masa ba ka yi masa izgili da ya waiwayo bai san me yayi ba kawai da ya kai masa gwalo kai dariya to sai kuma ga wani lokaci yana cikin sel din yan sanda an dake shi an dake shi an dake shi an saka shi a sel din yan sanda ka zo wucewa sai ka ga ya ga shi ta dan windon sai kai masa gwalo to an tambaye ka da lokacin da yake sai din yan sanda din nan ga zafi ga duka kai masa gwalo da lokacin kuma da yake wucewa normally ka akan titi kai masa gwalo bai ma san me kai ba wanne zai bi jin haushi na sel na sel shine na baku misali dariyan da suke mu'mini a nan duniya kusan zafinsa da aibinsa da bakin cikinsa bai kai rabin rabin nasu lokacin da suke ake jujjuya su a cikin wuta ba wurin gudu kuma ba ba abin nan lokacin yafi bacin rai yafi jin haushi Allah ya sauwaka eh wannan suratul mutaffifin mun kawo karshen ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure da Allah ya gafarta mana za mu shiga sabon sabuwar sura بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
سورة الانشقاق ita ma makiya ce yawancin surori na ƙasa-ƙasa ɗin nan yawanci da aka samu a makka aka saukar da su kuma tana da aya 25 ne gwargwadon ayoyinta yawansu 25 ne ita ma tana magana kan tashin kiyama ne tana magana kan canjin al'amura yadda duniya za ta canja komai zai canja idan tashin kiyama ta zo duk wannan ana ba mu labari ne don mu shirya ma wannan babban rana mu shirya mata mu yi tanadi mu yi guzuri duk wanda zai yi tafiya ya kamata ya nemi guzuri an gane wannan in za ka yi tafiya ka nemi guzuri yawwa don baka san me za ka je ka tarar wajen tafiya din nan ba to akwai tafiya a gabanmu akwai tafiya babba akwai aiki babba a gabanmu Allah ya ce izas sama'un shaqqat idan sama ta tsage ko aka tsaga ta ka san sama ba za ta tsage ba ka ce kuma a zauna lafiya yanzu gashi na muna ganin ta ɗinke ba tsago ba tsago eh ba tsagwa domin da ke faɗa cikin ina jin ko suratul jini ne da ke cewa farji ilbasara karratai ne yan kalibu ilaika albasar khasi'an wannan ɗin da inda ke cewa mata lafiya min tafawut katinan suratul mulki yawa Allah ya ce ka dubi halittan Allah ka daga kanka ka kalli sama za ka ga wani na ƙasu za ka ga wani tsago babu su marji ilbasar karrate ne ka sake dubawa ka gani yan kalib ilaikal basuru khasiyan wa huwa idan ka zai dawo bai riski wani tsago ko wani illa a sama ba tana nan a ɗinke tun da Allah ya halicce ta to ranar tashin kiyama za ta kikkice za ta tsatsake saboda musiban wannan rana din shine Allah yake cewa idza sama'un shaqqat idan sama ta tsage mala'iku su sauko Allah ma ya sauko waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa eh وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يوا رانا حسابي كنا Allah dai ya sauko daga sama mala'iku da su sauko daga sama su yi sahu-sahu kamar shugaban ƙasa ne ya zo sojoji su taru suna masa fareti haka za a ran tashin kiyama mala'iku sun yi sahu to a ranan mutum zai tuna abin da ya aikata dai tuna ma damana ya musulunta damana ya saurari wa'azi yau mai ta zakarar insanu wa anna lahu zikira ina ma ya ji wa'azi ina ma ya ji wa'azi ya wa'azantu ya samu sauki a wannan ranan amma ina ya kodo ya laita ne kaddamtu li hayati yace kai tonsa abin da ya gabatar a rayuwarsa ta duniya ya gabatar da mummunan aiki ba kyakkyawan aiki ba saboda ya san wuta zai tafi Allah ya sauwaka Allah ya ce wa azinat li rabbiha ay wa sami'at li rabbiha ay wa ata'athu ita sama ɗin abin da ya sa ta tsage umarni ne daga wurin Allah ta saurari umarnin kuma ta masa da'a ya ce ta tsage ta tsage don haka ma yake cewa wa hukat ta cancanci ta yi da'a ta tsage ɗin don ba abin da zai hana ta yin da'a ɗin ba ta isa ba wa hukat ai wa hukkalaha ta ya zama dole ya cancanta a gare ta ita sama ɗin menene ta yi tsa'a ma Allah ta saurare shi da ya ce ta tsage ta kuma tsage da ai lama ni alaha an gane wannan Allah ya saki cewa wa izal ardu muddat idan ƙasa aka miƙe ta aka miƙe ta ta wani hanya aka kawar da duwatsu aka kawar da inda Allah ke cewa ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا تو وإذا الأرض مدت كنا الله يقول ويسألونك عن الجبال فقل ينصبها ربي نصفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله يقول منذ الله mutanenka da Yahudawa da sauransu suna maka tambaya game da makomin duwatsu makoman duwatsu ya da su kasance in tashin kiyama ta zo sai Allah ce manzo Allah kulka ce musu yansifu harabbi na safa mahalicci na zai dandake su dandakewa fa yazruha qa'am safsafa za a bar kasa filat filat ba komi akanta la tara fiha iwajan wala amta babu tudu ba kwari ba kwana ba gangara iya ganinka kawai an kauda kwana an kauda dutse an kauda bishiya an kauda gini komi ya zama gari daga nan kuma sai hisabi mazala sallallahu alaihi ce idan an canja an canja wannan ƙasa din an kauda duwatsu an kauda komai aka tare mutane kowa inda zai samu runtsayuwa ba zai wuce maudu'u kadamai iya inda kafan kawai da aka saka shi kenan amma duk inda ka gani duk mutane ne allowance din da zaka samu wurin da kafofin ka biyu ne kawai da su zauna yace farko shi za a kira manzon Allah kenan shi za a kira eh au ana awwal man yud'a shine farkon wanda za a kira wajen hisabi shine farkon ma wanda shiga aljanna aka masa hisabi sai aljanna daga nan kuma sai al'ummarsa mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko mu ne na ƙarshe amma mu ne na farko wajen hisabi sai mun gama shiga aljanna gaba ɗaya kafin sauran al'umma wannan falala ne da Allah ya mana falala ne na'am wa izal ardu muddat abdullahi abbas yake cewa tumaddu maddal adim tumaddu maddal adim za a miƙe ta a baje ta kamar yadda ake baje fata inda a jeme fata ya ake mata kan baje ta ne inda a yi bozu a haka da yi wa ƙasa a ranar ta zama kamar fata wa alkat ma biya wa ta khallat wa alkat din nan akwai da suka ce qabla yawmul qiyama wasu suka ce kuma ba'da qiyamis sa'a to kowanne da ma'anansa idan qabla qiyamis sa'a ne wato qabla yawmil qiyama shine bi ma'ana tulqi kunuzaha duk abin da ke ciki na ta na ma'adanai ƙasa za ta fito da shi sai ya samu arziki dai yawa kai lokacin da dukiya za ta yi an kabe ma wani ma ba zai karba ba ta yin haka ne ma yan kama hanya ba ka gani yanzu ƙasan da ba sa da man fetur yanzu suna ta samu nijar ba ta samu ba chadi ba ta samu ba ghana ba ta samu da ba su da man fetur gashi ana fitowa da shi arzikin ƙasa gol ya fito zinare ya fito azurfa ya fito man fetur ya fito Allah zai ta fitowa da shi har arzikin ya zai buwaye kowa ma a rasa ma da da'i da shi shine wa alqat ma fiha idan qabla yawmi kenan gabanin tashin kiyama duk wani arzikin da ke ma'adini sai Allah ya fito da shi sai Allah ya fito da shi wanda bai kai hawa mashin ba kaga yana hawa mota ko gane bane yawa kana so ko wasu ma suka ce a'a wannan ba da kiyamin sa'a ne sai an ta da kiyama ta tsaya an yi busa na farko an yi busa na biyu wa halqat ma fiya wa takhallat duk abin da ke ciki na ta na almauta na matattu za ta fito da su wa takhallata wafan ta zama cikin ta ba sauran macacce kowa ya fito tun daga annabi har ƙarshen duniya da mata da maza kowa duk wanda aka busa masa rai sai ya fito a ranar in dai an busa masa rai ko yana jariri ya mutu sai ya fito a rana sai ya fito shi ne ake tambayan maza Allah ke ce to ya za a yi da ‘ya'yan yara waɗanda ba su balaga ba suka mutu ya ce Allahu alamu bi ma yaf'alu bihim Allah shi yasa abin da yi da su ba shi kenan shi yasa da zai yi da su su dai ba su balaga ba wallahi ce sun yi kafurci ko sun yi abin nan suna yara suka mutu wani a cikin mahaifiyansa an busa masa rai kafin aifo shi ya mutu wani wajen aihuwa ma zai mutu wani ko bayan aifo shi da shekara ɗaya zai mutu wani shekara biyu wani kuma kafin zuwa balagarsa ɗaya zai mutu hukunci yana hawa mutum ne kuma in ya balaga yaƙi musulunci to su suna yara masu ka mutu ya za a yi da su maza Allah ce Allah shi ya da yi da su hadisan da ake kawo na maganan jarrabawa za a jarraba su wani hadisan suna da rauni gaskiyar magana suna da rauni akwai maganganu a kansu wa alqat ma fiha wa takhallat da ta wofattar da da ta burtso da duk abin da ke ciki nata ta wofanta zan ta cikin ta ba komai kasa ba ba komai ba sauran macece kowa ya fito kowa ya fito in aka fito kuma sai a taru a wajen auna aiki ai hawan suradi ran tashin kiyama fa akwai aikace aikace kamar ranar goma ne ga zilhajji ranar goma zilhajji akwai wahala kaga ranan ne za a tafi mina tafiyan kuma kaga da wahala ko a mota ko a kafa daga muzdalifa ranan ne za a yi jifa kasan jifa kuma da wahala ranan ne za a yi yanka ranan ne kuma za a yi aski ranan ne kuma za a tafi kaba ko a mota wahala ko a kafa wahala ji a yi dawaful ifada ranan goma ba ranar take da wahala ga alhaji kamar goma ga zulhajji to ranan tashin kiyama abubuwan nasu auku suna da yawa fitowa daga kabari a kora mutane wajen taruwa a taru a taru a taru a taru Allah ya fushi ki magana kuma a wannan ranar ne fa za a auna ayyuka a wannan ranar ne za a raba takaddu na ayyuka wani ya samu a hannun hagu wani a dama wani a bayansa a wannan ranar ne fa za a hau suraɗi kai ayyukan da yawa ayyukan da yawa a ranar ne fa duk aikin da kai a duniya fa ranar da a fito da shi kai sai za ki ce masa yawmin azim yawmin azim rana babba aka Allah ke kiranta li yawmin azim yawma yaqumu nasu li rabbil alamin ranan da mutane su tsaya wajen Allah mahalici mai renon talikai kowa dai tsaya la takhafa minkum khafiya ba mai kuya a a la marja wa la manja minhu illa ilayhi ba wurin makarkata ba wurin buya ina sai wurinsa wa alkat ma fiha wa takhallat ta burtso da abin da ke cikinta na matattu wa takhallat ta wofanta zanto ba komai a cikinta ita ne kenan ƙasa ɗin wa aznat li rabbiha domin ta saurari mahalicinta ne ta kuma masa da'a wajen fito da abin da ke ciki nata kai wa hukkat kuma ta cancanta dole ta masa da'a ba abin da zai hana an gane wannan ya ayyuhal insanu ya kai mutum jinsin mutum innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mulaqi wannan an yi kira ga dukkan mutum ne da kafiri da musulmi da mumini da fajiri da mutumin kirki da mutumin banza duk sune na Allah dunkule ya kira su anan ce ya ayyuhal insanu ya kai mutum ko musulmi ko kafiri innaka kadihum kana cikin wahala kana wahala ila rabbika kadahan kuma wahala ne zai kai ka zuwa ga ubangijinka wahala wahala din nan ko da kai wahalar da zaka yardar da Allah ka zama musulmi mumini ko kuma kai wahalar da zaka fusata Allah ka tafi wuta kafirai suna wahala amma wahalar su wuta ne kai su suna tabotan wani wanda ba Allah ba suna zaton a shari'a suke suna zaton Allah ya yarda da abin da suke ya ayyuhal insanu innaka kadimun ila rabbika kadan kana ta wahala zuwa mahaliccinka wahala amma wahala din nan wani wahalar sa ta kai shi wuta wani wahalar sa ta kai shi aljanna to Allah sa wahalar da muke na sallah na azumi na zakka na haji na sada zumunci da sauransu Allah sa wannan wahala ta kai mu aljanna amin ya Allah kada sa wahalar da muke kuma ta kai mu wuta domin duk wanda ya wahala ba cikin yardar da Allah ba wallahi wuta zai tafi kamar yadda duk kafiran duniya wallahi wuta za su tafi mazala ce in ka wuce kabarin kafiri ka masa albishir da wuta kawai kowaye inda kafiri ne ka masa albishir da wuta yayi wahalan banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah yace duk abin da kafirai suka yi ran tashin kiyama zamu gabace shi mu watsar da shi a iska iska ta daidai da shi yayi wahalan banza in ya bada sadaka a duniya a banza in yayi sada zumunci a banza in yayi kyauta a banza in ya je can a banza duk ya ƙara cirawansa a banza wata zai tafi ko babanka ne ba wallahi ko babanka in bai bauta ma da bauta zai tafi haka sai za muke ta roƙon Allah Allah ya sa wahalan da muke dinnan kada tafi a banza kada ni asara Allah ka sa wannan wahala tamu Allah ka sa mu samu sakamakonta ya ayyuhal insani ya kai mutum innaka kadihun kana wahala kada wahala cikin wahala wasu kuma suka fassara cewa mutum an halarto shi cikin wahala ya tashi cikin wahala kuma zai koma cikin wahala ma'aifiyarsa ga ta nan ciki tashi da kyar zama da kyar kwanciya da kyar wahala kan wahala haifo shi cikin wahala nishi kinakuda in ya zo renansa kashi ne fitsari ne hana bacci ne ga nan wahala cikin wahala in ya taso wajen ci da shi ne da shayar da shi ne da ɗansu wahala an zo kuma ƙarshe cuta ta zo ta kama mutum ita wahala ita wahala nan dai a koma dai a mutu dai a tafi dai aka dai wahala dai cikin wahala duk wannan ya ɗauka Allah ne ga hina cikin wahala Allah ya ce fa mulaƙi za ka haɗu da ubangijinka kuma za ka haɗu da aikin naka za ka haɗu da Allah za ka haɗu da malicinka ka gama wahala ka je ka haɗu da shi to muna fata za mu yi kyakkyawan haɗuwa da Allah don haka ma wajen haɗuwa don Allah ya ce fa amma man utiya فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا نعم وينقلب إلى أهله مسرورا نعم to idan kowa ya je haɗu da mahaliccinsa Allah ranar tashin kiyama to ranar za a raba takaddun aiki ga shi da yanzu muna ta aiki a duniya muna ta makaranta muna ta makaranta kuma muna jarrabawa da karatu da jarraba duk nan duniya muke to ranar tashin kiyama kowa za a ba shi sakamakonsa result natija sakamako kowa za a ba wani a ba shi a hannunsa na dama wani a bashi hannun hagun wani ta baya ma da a soka hannunsa ta kirjinsa sai hannunsa ya fito ta bayansa a bashi takardan daga ganin wannan kasan ya halaka ya halaka Allah ka tsare mu shine Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi amma mutumin da aka bashi littafin sa na aiki sakamakon sa na jarrabawansa da ya zama sa na duniya a hannunsa na dama Allah ka samu kabina mu hannunmu na dama fa saufa wannan da sannu yuhasabu hisaban yasira dai sa musa kamako hisabi mai sauki wato za a yi masa ardu kenan ka san ardu shine dan bujirawa da matsan sakamako ba za a tsaya duk abubuwan da sai an tantance ba a ai manukishal hisaba uzib duk wanda aka ce an tantance aikinsa ɗaya bayan ɗaya ba mai tsira to amma mumine masu tauhidi sakamakon darajar tauhidi a sama sama da yi in an zo wasu abu mai ce Allah ko Allah sai ce ku bar wannan ku bar wannan ku bar wannan ni'iman tauhidi kenan amma mushrikai kam tunda babu tauhidi ai da karami da babba duk sai an abin nan har gwalan da suke mana wala har gwalan da suke mana sai sun gani da yafacen da suke sai sun gani da tsaye gumi da suke duk sai sun gani ba gwada ba saboda tauhidi ya lalace gini in babu foundation ba inda zai je ko foundation din addini menene shi tauhidi a bai ma Allah haƙƙinsa inda aka bai ma Allah haƙƙinsa to sauran abubuwan zai afuwa amma duk wanda bai bai ma Allah haƙƙinsa ba ina abubuwa sun lalace gini dai rushe gini rushe haka nan fa sawfa yuhasabu hisaba za masa hisabi mai sauki cikin lokaci kuma ba da dauki lokaci ba kawai a ce wuce eh wuce kawai wayan kalibu ila ahali masurura dai kuma wajen iyalansa yana yana suwa iyalansa wa alhaqana bihim zurriyyatuhum katina eh Allah ce ran tashin kiyama wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin wa alhaqana bihim zurriyyatuhum ranan zurriyanka za hada kuri guda ƴaƴanka matanka da ma danginka ka gane ma aljanna ko to ranar za ka koma cikin wannan iyalai naka koma wajen matan wanda suka shiga aljanna ba da suke wuta ba ba su ma sun shiga aljanna ne kai ma ka shiga aljanna an bude muku koba kun shiga to za ka shiga kana nuna ma iyalan ka ranar ma ka cewa ha umu qra'u kitabi ku karanta littafi na ku gani su ma suna nuna maka nasu kai ma kana nuna musu kowa yana annashuwa eh da matanka da ƴaƴanka da iyalanka duk a aljanna eh wayan kalbi sai Allah ya ce wayan kalbi zai juya daga wajen sakamako ila ali zuwa ga iyalansa masurura yana farin ciki very happy very happy yana farin ciki ya aljanna ka san jin daɗi da yake sa mutum ya ya nuna ya rika nuna abin da ya samu amma abu bai zo maka da daɗi ba ya ya laita ne lam uta kitabe ba an bashi ma dai ce ba a bashi ba eh to wa amma man utiya kitabahu وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا أوا أكسن وانشان كينا nan ana maganan kafiri ne Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu wara a zaharihi wadda aka ba shi littafinsa satifiket ɗinsa na aikin da a duniya a bayan bayansa aka huda ƙirjinsa hannunsa ya shiga ta ƙirje fito ta baya karɓi littafinsa haka wannan kam fasaufa ya du'o subura zai rika kiran wayo na ya halaka wayo ya shiga uku ne subura ka tuna da Allah ke cewa la tad'u subura
لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا جزاك الله خيرا ranar in kafirai suna wayyo Allah sai Allah ce a kar ku yi sau ɗaya ku yi ta wayyo wayyo wayyo ku yi da yawa ku yi da yawa a banza kar ku ce wayyo Allah kar ku a kar ku kira ku yi ta wayyo eh ba sau bai du'u su bora ranar da rika cewa wayyonsa halakansa saboda an bashi littafin sa ta hannunsa na baya ina Allah ce wai sala sa'ira wuta wuta ko wutar sa'ira zai shiga Allah ya tsare mu sai shiga wutar sa'ira innahu shi wannan mutumin shi kafirin kana ya kasance fi ahli a nan duniya cikin iyalansa masurura yana takama da jin kai yana nuna shi ne in an masa wa'azi ya kiji in an karanta qur'ani yayi zagi yayi ashire yayi bakar magana shi ya isa yau gashi kuma yana wayyo Allah wayyo Allah ba wurin gudu ba dawowa Allah ce kai innahu zanna allan yahur ya ma yi zaton cewa ba zai dawo wurin mu ba mu masa isabi yana gani kawai an mutu shi kenan kowane kafiri ya da za a mutu amma matsala yadda take bai yadda da sakamako ba bai yadda za a tashi ba amma ko
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا yawa kowane kafiri ya da za mu dan ya ga mutu a gabansa ba ya ga mutu ba ba ya shakkan mutuwa amma matsalan maganan tayarwa ne bai yadda ba ai za kunna izaman in mun kasance kashi kashi digirgijejje wa rufatan wanda ya rube ya lalace a inna la fi khalqin jadid a inna la mabusun kuma za a tashe mu khalqan jadida sabuwar halitta suka ce ba su yadda da wannan ba shine a saki halittar su sabon halitta a tashe suka ce ba su yadda da wannan ba sun yadda kan za a mutu to shine na Allah ke cewa innahu zanna allan yahur yayi zaton ba zai mutu a tashe shi ya dawo guri na in masa sakamako ba kafiri shine wannan shine zaton kafiri amma ina dole zai koma tashe shi bala inna rabbahu lalle mahaliccinsa mai renonsa kana bihi basira ai duk rayuwar da ya ma a duniya ma Allah yana ganin sa duk abin da yake Allah yana ganin sa ya kyale shi ne kawai eh fala uqsimu bishafaq فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون يوه Allah ya ce, Fala uku subu bi shafaq, wallaili wa ma wasaq, wal kamar izattasaq, da tarkabun na tabakan an tabak. Wannan laɗin nan yawancin malamai suna cewa za'ida ce, bi ma'ana, Uqsimu bi shafaqi Allah ce ina rantsuwa da shafaqi menene shafaqi humratun takunu ba da gurubin shamsi shine shafaki daga faduwan rana zuwa boyewan wannan ja din wannan ja shine shafaki to Allah ya rantsuwa da shi Allah ya rantsuwa da wannan ja din da yake kasancewa bayan rana ta ta sauka bayan rana ta fadi ko ta sauka sannan sake rantsuwa yace wallaili wa ma wasak da dare da abin da ya kumsa gaba ɗayansa da halittun da ya kumsa ciki Allah ya rantsuwa da shi wal kamar idza tasak Allah ce ya sake rantsuwa da wata idan hasken sa ya cika tam ya kai 14 kenan ko 15 ya gama cika to Allah ya rantsuwa da shi to kamar yadda bayani ya gabata daga lokaci zuwa lokaci Allah yana da iko yana da dama ya rantsa da komai na halittarsa amma da ni da kai ba ba mu dama mu rantsa da wani abun halitta wanda ba Allah ba an gane wannan amma Allah zai zabi komai na halittarsa ya rantsa da shi sai za ga yake rantsuwa da dare ya rantse da rana ya rantse da tauraro ya rantse da wata ya rantse da mutum ga sunan duk amma kai mutum ba baka daman ka rantse da wani ba mahaliccinka ba an gane wannan tayi a jawabin rantsuwan gashi nan jawabul qasmi la tarkabunna tabaqan an tabaq wajen la tarkabunna din akwai qira'a ta Umar ibn Khattab da Abdullahi Mas'ud da kuma ƙira'a ta majoratin ƙurra wadda ba dai kira'an tasu ba daidai take ba shi kira'an Abdullahi Mas'ud da Umar Khattab suna cewa ba'u din suna mata fataha ta'u ma suna mata fataha latarkabanna kenan latarkabanna tabaqan an tabaq to da wannan kira'a ma'anan ta canja da kira'a ta jumhur latarkabunna nan su suna ce ana yi da manzon Allah ne latarkabanna kenan da manzon Allah latarkabunna kuma ana yi da mu gabaki ɗaya mutanen duniya to inda manzon Allah ne ne ake nufi latarkabanna lalle za ka hau mataki mataki mataki bayan mataki wai bi ma'ana za ka samu wahala bayan wahala wajen isar da wannan addini wajen isar da wannan da'awa ga mutanenka an gane na farko kenan sai manzo Allah ya sha wahalan ko bai sha ba ba har an kore shi daga makka ya koma madina ba an gane wannan tai wasu kuma suka ce a wannan kira din ta umar da ta abdullahi mas'ud ana nufin mutum ne kowane mutum har manzon Allah ya shiga ma la tarkabanna tabaqan an dabi ma'ana wai kai mutum zaka shiga irin wani hali mataki bayan mataki tun kana cikin ma'aifiyarka ka zauna a wannan yanayi ko wata tara ko wata takwas a zo aife ka bayan aife ka ka zo matsayi na tsufula wato yarintaka daga nan ka zo wajen shabab samartaka ka zo wajen kuhula ka zama dattijo ka zo ka zo mataki na shaikuka ka zama tsoho duk wannan kowa sai ya wuce masa wannan mataki shine ma'ana la tarkabunna tabaqan la tarkabanna tabaqan an tabaq wasu ko suka sake fara cewa ma'anarsa din eh kowa da kowa ne amma abin da ake nufi akwai lokacin da zai zo maka kai mutum talauci daga baya arziki ya zo maka ko arziki ya fara zuwa ka tsiyace talauci ya zo akwai lokacin da ƙarfi zai zo maka rashin ƙarfi kuma ya zo maka akwai lokacin da farin ciki zai zo maka baƙin ciki ya zo maka an gane wannan wai cewa wannan kowane mutum zai iya samun irin wannan halayya daga mataki zuwa mataki shine ma'ana la tarkabanna tabaqan an tabaq zaka au mataki mataki mataki an gane wannan to sai kira ta jumhur la tarkabunna tabaqan an tabaq ku mutanen duniya za ku yi wata irin rayuwa a nan duniya daga hali zuwa hali halin kuwa da hali na da'af hali na samun ƙarfi ko hali na samun mai kenan rauni ko fakar ko gina ko talauci ko wadata an gane wannan ko kuma hali na wannan mumini wannan kafiri ko wannan fajiri wannan mutumin kirki an gane wannan wasu kuma suka ce a duk ayan nan ma abin da take magana tashin kiyama ne ba maganan duniya bane tunda suka ce farkon Allah ya ce idza sama'un shaqqat wa azna li rabbiha wa qala ai farkon ayan ma farkon sura ma ta fara da menene tashin kiyama ne to wannan ayan ma la tarkabunna tabaqan an tabaq tana magana tashin kiyama ne cewa idan aka yi busa na biyu a ƙaho ƙasa za ta tsage za ku fito mataki na farko kenan in aka busa muku rai kuka fito nan da a kora ku zuwa wajen taro haɗuwa ga baki ɗaya mataki nawa kenan biyu sanan daga nan kuma a auna ayyuka hali nawa kenan uku a zo a raba muku takaddu halu nawa kenan hudu a zo a hausu raɗi daga nan kuma a yi magana zuwa aljanna ga mazalim da da a kwata wannan ya cuci wannan a kwato masa wannan ya bugi wannan a kwato masa wannan ya kashe wannan a nema masa jininsa duk wannan halayya kenan shine ma'ana la tarkabunna tabaqan an taba da ku hawo mataki mataki daga wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa na yanayi yanayi bi ma'ana halin ba da halin daga wani hali zuwa wani hali duk wannan fasaran da malamai suka duk ta shiga kowanne ba wanda ba za mu wuce shi ba duka in a duniyan ne in a lahira ne duk abin da suka faɗa haka ne an gane wannan ga ba mu karisa wannan sura ba ga mai karanta mana tambayoyi ya zo to ina ganin insha Allahu za mu kwana a wannan aya ta goma sha takwas gobe da mu tashi aya ta sha tara fama lahum la yu'minu insha Allah jikin za mu tashi karanta mana
assalamu alaikum na tambaya me hukuncin zama a tsakanin a cikin sahu ana salan tarawih waɗansu waɗansu huta kafin su tashi su ci gaba da bin sallah ɗin gaskiya ba daidai bane malamai suna fadakarwa cewa duk wanda yake sallah cikin jama'a musamman ta tarawih ko ta hajjudi idan ya gaji to ya fita ya koma gefe ya je ya zauna ya huta ko ya kwanta domin kana tsakani za ka yanke sahu ne za ka yanke sahu ba daidai ne kuma ka yanke sahu akwai hadisi da manzo Allah ya mummunan addu'a ga wanda ya yanke sahu waccan wanda ya yanke sahu Allah zai yanke shi daga rahama kaga wannan ba daidai bane saboda kan nan eh ba laifin ka gaji ka huta amma kada ka zauna a tsakanin masu sallah sai ka fita gefe ka je waje ka samu guri ka huta an ka huta sai ka dawo cikin masallaci inda ka samu ka ci gaba da tahajjud ɗinka ko ci gaba da tarawinka amma a tsakiyar mutane kana zaune wannan ba daidai bane gaskiya ya saba ma tsari na sallah ba daidai bane
na tambayar a cikin alkunutu da ake yi na witiri ko ya halatta mutum ya yi wasu addu'o'i wanda yake kiro da kansa ko kuma sai dai wanda suke ma'asura wanda suke da asali
a shi adon alkanut babu wani kaidi a kansa a ce ga wasu addu'o'i da aka ja bakin manzo Allah nan da ka tsaya a za ka yi addu'a ne ga abin da halin da ake ciki a wannan yanayi ko a ƙasanku ko a garinku ko a unguwanku ko a ɓangarenku ya yi addu'a Allah ya yaye in kuma wata bukata kuke nema du'a wani lokacin za ka iya shigarwa ta yi lokacin da kake wannan addu'a yanayinku a unguwanku a garinku ba shine yanayin lokacin da manzo Allah ya yi nasa alkanut din ba manzo Allah ya alkanut ne lokacin da aka kashe sabansa wajen saba'in da wani abu wasu mutane suka yi yaudara suka ce ya tura ya tura musu su su je su karanta su da Qur'ani sun musulunta suka je kuma suka kashe su a hanya suka gudu aka neme su aka rasa manzo Allah ya ce ayi addu'a kansu saboda kan nan ta yi kai yanzu yan sara suka ne suka dame ku ko masu sace mutane ko masu sace dukiyan al'umma suna barin mutane cikin talauci ga sunan dai fitintunu dai wadda za a yi alkanutu a kayi sai a ambaci wannan din ba lallai sai wancan addu'a din ba ga yan wamu da ake azabtarwa a wurare daban-daban za mu taimaka su kamar kabila ta rahinga din nan wadda suke miami a bama mayammar ana ta kashe su ana ta kashe su kaga wannan ta su da addu'a ga kasashen musulmi da aka kunna musu wuta gobara ana ta kashe mutane dubbai in gari ya waye a Syria ne a Iraq ne a Afghanistan ga sunan an kunna wuta a kasashen musulmi tana ta ruruwa ko ina ana ta kashe musulmi ne ko gabar da arewa kudu kaga wannan sai alkanutu a su a ciki dama alkanutu yawanci ana yin ta a lokacin da musiba ta fi ta taso yanzu mun kasashen musulmi gaskiya suna cikin musiba yana da kyau cikin alkanutun muna da muke murka saka su a ciki musamman goma na karshe dinnan. kwanaki ne masu albarka da ake amsa addu'a lalle wajen alkanutun mu ya kamata mu su a ciki kada ka ce dan kai kana zaune lafiya ba ruwanka da dan uwanka musulmi da yake gabas ko yake yamma yake shan wahala ba abun mamaki bane naka gobe zo abun magana ke kai zo domin amfanin addu'a in kai maza Allah ya ce lokacin da kake addu'a kake roƙa ma wani wani abu to lokacin za a wakkala mala'ika kai ma yana roƙa maka wannan abu in ka ce Allah ya kiyaye ƴan uwanka musulmi a gaba sai ya mala'ika ce kai ma Allah ya kare ka da kagan Allah ya mishi addu'an mala'ika ai ka huta Allah ka kare wani daga talauci sai shi ma mala'ika ce kai ma Allah kare ka daga talauci Allah ka biyan wani lafiya sai mala'ika ce kai ma Allah ya baka lafiya kaga shi addu'a ya alheri ne ga mutum kana yi wa mutum shi bai ma san kana yi masa ba amma mu ba mu damu da irin wannan ba saboda kalkanutu a wani lafazi guda wanda mutum zai kayyade da shi ce sai shi dai hali ne yanayi ne na'am
kuma ta ce wani suna su malai ba shawara game da wani ɗanta da yanzu haka ya shekara ba lafiya ɗan ƙarami ne shekara ɗaya ba kuma ba an rasa gane ciwon abin kuma ne taimaka mata da addu'a
to wadda cuta ta kama shi ko yaro ko babba aka je asibiti ba a gane cutar ba wadda sai a koma ga Allah koma ga Allah kuma ya shafi ruqiyya addu'a a ruwa da ayoyin Qur'ani a biya mutum yana sha in na zuma ne ma hada wala masa habbata sauda ayi addu'a insha Allah ana samun sauki a cikin wannan an jarraba ba ɗaya ba biyu ba tana iya kawowa ruwa zuma da habbata sauda a yi mata rukiya ba yaron ya sha ganin Allah ya wuce gaba ya samu lafiya akwai wasu cututtukan suna da alaka da aljanu ko suna da alaka da sihiri ko suna da alaka da skill society ko cultism din nan ga cututtuka dai da irin na zamani waɗanda suke ta abun nan wanda ba sa jin maganin asibiti za a yi ta yi ma likitocin ma ba su gano cutar ba kamar yadda wani yake gaya mini sun kai dan uwansu asibiti duk wani bincike da za a yi an yi an yi scanning an yi x-ray an gwada jini an gwada komai komai na sai a samu normal amma kuma ba bacci to likitan da ke musulmi ne sai ce mana yana ba shawara kawai koma wajen malaman musulunci sai ya sai dan uwansu addu'a amma su sun iya nasu su gano cutan ba to haka yana faruwa gaskiyar magana yana faruwa Allah ya sauka
kuma tambayar yaushe ne za a fara tafsirin mata
insha Allah na gaba da dadewa ba za mu fara ba na bismillah ba da dadewa za mu fara bi iznillah za mu fara in za mu fara din da mu sana amma ba da dadewa za mu fara insha Allah
a wannan kuma ta tambayan wai me hukuncin kanin mahaifiyar ta ce yana santa
kanin ma'aifiyarta eh ya ce yana son ta daidai ne ƙanin ma'aifiyarta ba ƙani ba ma'aifiyarta ƙanwan ma'aifiyarta ne ta aife shi ba o ƙanin ma'aifiyarta a ƙanin ma'aifiyarta ai kawunta ne a to ai kawun muharrami ne na ɗauka ko ma'aifiyarta ne take da ƙanwa ƙanwan kuma ta aifi ta aifi daɗin a inda kawu ne kawu haramun ne da kawu da baffa bai halatta mace ta aure su amma za ta yi auren dan baffanta za ta yi auren dan kawunta amma shi kansa baffan a'a shi kawun a'a musanci ya hana wannan to wannan ya fili ne yake ina gani a fili yake lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah